الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة الشيخ اجروا لنا بهذا المهدر ولتعتفي بنزلة تأتي لنا بالسفر أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau 27 ga watan ramadan hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da shi daga watan april 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya a tafsirinmu a cikin sauti yasin za mu tashi faɗin allah subhanahu wa ta'ala yake zura man kana hayyar ويهيك القول على الكافرين نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر من كان حيا ويهيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a lijinzura kamar lijinzura man kana hayyan wa hiqal qawlu an kafirin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke cewa waka ne wannan ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin wa mu koya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waka ba waka ma ba ta kamace shi ba wani dai wannan in huwa illa zikirin wannan alkur'ani ne ko ambatan Allah ne wa qur'anin kuma alkur'ani ne bayyane ne zai min yi bayani game da waka saboda haka muna warawa da sai Abbas saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala yake ƙara bayyana wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce litin zira wannan alkur'anin an baka ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aiko maka ne dan kayi gargadi ga man kana hayyan wanda ya kasance rayayye anan Allah subhanahu wata'ala ya tuffanta musulmai da waɗanda suke rayayyu ne dama ya gaya mana a cikin fadiri wa ma yasawi la haya'u wala lamwat ba yadda za a ka haɗa rayayye musulmi mumini wala amwat ka haɗa shi da kafiri wanda yake matacce ويهيك القول على الكافرين sannan ya kasance alƙaunu magana ta Allah ta tabbata akan kafirai malaman tafsir suka ce abinda ake nufi da alƙaunu shine faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake laqad haqqa alqawla ala aktharin fahum la yu'minun cewa magana ta Allah ta tabbata wace ce magana shine la amla anna jahannama min al-jumlati wan nasi ajma'in cewa lalle Allah subhanahu wata'ala sai ya cika wutar jahannama da mutane da watakan ainihin a aljanu saboda haka wannan ayar alaƙarta da ayar jiya shine Allah subhanahu wata'ala yana ƙara tabbatar mana cewa lalle wannan alƙur'anin ba fa waƙa bane duk da za ka iya ganin wa'insu kalmomi ko wa'insu ayoyi na alkur'ani da idan aka ɗaura su a wazani na waka za ka je ka tare da su sun hau irin su izan shamsu kuwiyar wa izan nujumun kadarat duka wa'innan waƙo a in aka ɗaura su a wani wazani ko wani bahari daga cikin buhur goma sha shida da ake da shi na waka aka iya ganin su kamar faɗin Allah fa azbahu la tara illa masakinahu shi ma wannan in ka ɗaura shi za ka iya gani kamar faɗin Allah wa jibalin kalgawafi wa kusurin rasiyat su ma duk irin wa'annan za ka iya ɗaura su a wani bari na waka sawu amma ba waka ba ne shoyi bai rajin Allah an yace abinda ita ake samun haka saboda kowane ilimi da ka sani dole sai ya sa ya yi istinda ya kausana daga alqur'ani shi da ake iya samu a ga waka wani wani gozani na waka ya yi kamanceceniya da wata wata aya ta alkur'ani amma ba waƙan bace ba wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru shi isa wannan ba waƙa bane kuma wannan ba shi yake nuna cewa waƙa haramun bane inda waƙa haramun ne da a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu Imam al-Bukhari ya rawaita a daga wajen Sa'id bin Musayyib lokacin halifatun sayyidina Umar wata rana ya shigo masallacin Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai da sayyidina Hassan radiyallahu anhu yana waka sayyidina Umar yace kai a nan wajen za ku zo kuna yi mana maganganu irin wannan saboda haka ku tashi ku bar wajen nan baki daya sayyidina Hassan yace wannan ba haka bane ba iyaka ya Umar hakika ni na yi waka ba za ka ce wannan saboda haka yace a mazamir a mazamir shaytan fi masjid rasulullahi za ku kawo waƙe ko amo na shekan a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai sai na hasan ya ce mishi na yi waƙa fi hadal masjid wa fi khairun minka na yi waƙa a cikin wannan masallacin a wajen da akwai wanda ya fi ka alhairi sai da haka sai juya ya zubi sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yace mishi an shi daga billah ina hada ka da Allah أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب أني اللهم أنجبه بروج القدس إلى هذا كذا الله shin kana nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni yace karama ne ni zamban da kafirai suke mini sannan ya roki Allah ya Allah ka karfafe shi da ruhul qudus Allah ka karfafe shi da karfi irin da malaika jibrilu a wakannan da zai saboda haka yace kwarai a gaba na akai sai na umar ya daura hannu a kai yace kowa ya fi ka iya fikin ya umar saboda haka yi tafiye kyale sai ce ci gwada wato kan ainihin waka malaman hadisi suka ce abin da yake nufi cewa na yi waka a gaban wanda ya fi ka alkhairi shine na yi waka a gaban sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma na yi waka a gaban sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai Allah subhanahu wataala ya ce awalan rawanna halakna lahum mimma amrajina an'aman wa hum laha malikun shin mutane awalin yaran wannan gani din malaman tafsir suka ce ru'yatun ilmiya ne bi ma'ana shin ba su sani bane ba anna halakna lahum mun halitta wa mutane baki daya mimma amilat aidina abinda hannun kudurar mu ya aikaye na daga al'aman dabbobi na ni'ima abinda ya kama daga raƙuma ya sauko kan shana ya sauko kan awakai da tumakai fahim laha malikun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin su ne fahim laha malikun suka maka mallaka musu wa'innan abin tambaya a nan wannan dabbobin da Allah ya halitta muku shin ku ne kuka halitta ma kanku su ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halitta muku su ya jingina muku ya mallaka muku wa'innan dabbobin shi ga mutum nan an yake faɗa ƙarƙashin wannan aya yace zaka je ka tare da ɗan adam duk yawan garke da yake da shi na shanu ko awakai ko tumakai ya san adadin waɗannan abin da yake su zai ce ina da dabbobi kaza na mallaki dabbobi kaza to amma bila hakika shi ne ya mallaka ko kuma Allah subhanahu wata'ala ne ya mallaka mai Allah subhanahu wata'ala ne ya mallaka mai wa zallanna lahu fa minha rakubuhum wa minha yaqulu Allah subhanahu wata'ala yake muka hore musu wa'annan dabbobin fa minha a cikin wa'annan dabbobin akwai wanda za su hausu a cikin su akwai wanda za su dauka su yanka su ci a cikin wannan dabbobin da Allah subhanahu wata'ala ya mallaka musu ya mallaka musu wasu daga cikin dan su haure shai rabiyan bawan Allah yake cewa ni yi duba zuwa ga raƙumi dittin bai na raƙumi ba dan wannan ayar da Allah ya ce zallan na halawu mun hore wa ɗan adam raƙumi ba to in ba dan wannan horewar ta Allah ba ba wani ɗan adam da zai iya sarrafa raƙumi yadda ya gama ba yadda aka iya sarrafa raƙumi yadda ka so yace amma da yake Allah subhanahu wataala bai hore wa ɗan adam zaki ba ko ya hore mishi raƙumin dawa duk yadda ka kai da wayanka ba za ka iya hawa raƙumin dawa ba ka hau kai tafiya da shi saboda mai shi wannan babu horewar Allah amma daga dabbobin da Allah ya hore maka duk dimban su sai ka hau kai tafiya Allah yana gaya mana yana cewa wal khayla wal jighala wal hamira litarkabuwa wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah ya hore wa mutane dawakai ya hore musu alfajarai ya hore musu jakuna wannan horewa ce ta Allah amma in ka koma zuwa ga wa'inda Allah subhanahu wata'ala bai hore ba duk yadda ka kai ga wayanka ba za ka iya hawan su ba kai tafiya ga Allah ya hore wa dan adam sa zai yanka ya ci ya ji abin da ya ga dama da shi amma yanzu da za a ce mai je ya ɗauki zaki ko ya je ya ɗauki kura ya abin da yake yi da ita kamar yadda yake yi da sa ko sanya ba zai yi ba Allah subhanahu wata'ala ya wore wa dan adam rago da cinkiya da akuya amma da za a ce mai ya zai ɗauki kowai burewa ya mata yadda yake yi wa akuya nan ma ba zai yi ba saboda ne babu horewar Allah akan wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zallalna lahum fa a cikin su raquhum a cikin su akwai wanda muka hore musu su hau yi ado da shi irin su a raƙuma irin su dawakan irin su alfajarai irin su jakuna bani na ya a cikin su kuma wanda Allah subhanahu wataala ya ware wanda za su ci su ne irin su raƙuman su kansu irin su awakai da tumakai da sauransu walahum fiya manafi wa masharib afala yashkuru Allah subhanahu wataala ya ce kuma a cikin wa'annan minha bi ma'ana daga cikin wa'annan dabbobin akwai abin da muka maka wore musu zama to amfani gare su da a fatin dabbobin audugar dabbobin da sauransu duka wannan dan adam yana daukan fatan dabba ya sarrafa ta ya yi takalmi da ita wani ya yi jaka da ita wani ya yi buzu da ita duka wannan horewa ce ta Allah sai Allah ya ce afala yashkurun shin duk ba za su dubi wannan ba su gode wa al-mun'imu wanda ya ni'imta su da waɗannan abubuwa su gode musu ta wani hanya ta wani hanyar imani da shi wadda hazo min dunin layi a hiyatan da Allah ya sai dai kai so duk wanda abin da Allah subhanahu wataala ya musu sai suka riki wani koma wasu koma bayan Allah na daga a gumakansu suna ganin cewa su ne su ne allolan nasu kuma suna ganin da Allah a wajensu za su samu watakan abin taimako za su taimake su daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastati'una nasrahu wa hum lahum jundun mudur la yastati'una ranar tashin alkiyama wa'annan waɗanda kuka rika wa allona ko ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba ta yadda za a yi su iya taimakon ku domin Allah ya riga ya gaya mana irin su ya ce mana alahu arjun yamshuna biya am lahu aydun yamshuna biya أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولكم شركاؤكم ثم كيدون فلا تكذبون shin wa'annan allolan suna da hannu ne suke tabawa ko suna da irin da suke gani ko suna da kunnen da suke ji ko suna da kafafun da suke takawa a duniyar nan ma ga su nan ba su da abubuwan da za su taimakon ku ina kuma ga ranar lahira ranar da Allah zai sa ya rufe bakunan dukkan halitta اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون Shehu radiyallahu anhu yake faɗa ƙarƙashin wannan aya yace a ranar baki ɗaya halitta waɗanda suka saba wa Allah wa hum lahum jundun mujaru za a kawo su kurzini guda a matso da su zuwa ga a a wutar jahannama shehu yake a wajen nan ba iya wanda suka bauta wa gumakan ba da su da gumakan da duwar waɗanda suka bauta baki ɗaya za a kusantar da su zuwa ga wuta su kasance su waɗanda suka yi wannan bautar su zama to ƴan wuta su kuma gumakan da suka bautawa su kasance su ne za su zama to kirare na wuta wato ashe har gumakan da aka bautawa idan itatuwa ne idan duwatsu ne kirare za su zama to na wuta to da faɗin Allah subhanahu wata'ala وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وجزء وران وتدع mutane da duwar wasu su ne za su manto itatuwanta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci Ja'far bin Abi Talib wanda aka sai da Ja'far tsaya yace ya ga mai shi yace tafi wajen wancan dutsen ka je ka ga wannan dutsen ina gaishe da shi sannan ya fitar mana da ruwan da za mu sha saboda haka Ja'far ya tafi wajen wannan dutse ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana gaishe da kai kuma ya ce ka fitar mana da ruwan da za a sha saboda haka dutsen ya ce marhaban bi rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama walakin qul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam munzu rijlak wa qudaha an-nas wal hijara bakaitu hatta lam tabqa indi qatarata ma'i ولو كان عندي لا سقيتك yace ka koma ka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi ina maraba da shi ina gaishe shi amma tun ranar da Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar wutan ranar alkiyama wato mutane ne da duwar wasu su ne za su zamanto itatuwan wata jahannama tun daga wannan ranar na ringa kuka na ringa zubar da hawaye na ruwa yanzu ya kai ko da ɗigo ɗaya na ruwa babu a takarar da ina da shi da na shayar da kowa saboda haka malamai suka kawo wannan hadisi sai suka tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ruwa a wannan dutsen amma saboda kukan da dutsen nan yayi babu sauran ruwa a tattare shi a nan suka kaya shehu bayan radiyallahu anhu sai ce a'a ba shi ne iya cikin da ake so a fahimta ba a wannan kisa cikin da ake so a fahimta wannan kisar shine ba wai annabi ya nemi ruwa bane ba a dutsen dutsen yake babu annabi ya san babu ruwa a dutsen amma yana san Ja'far ya san wannan maganar ne eh annabi yana so ya sanar da Ja'far cewa ranar tashin kiyama fa mutane da duwatsu su ne za su zamanto kiraren wuta ba wai dan annabi bai san babu ruwa a wannan wajen bane ba ya za ya basirun bisirin gaini kamar da kiyayi da shan da wannan ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ce fala yuhdinka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kada ka damu da duk waɗannan maganganu da mutanen nan suke gaya maka duk inna na alama mai suruna mun san duk abin da suke ɓuya su faɗa a game da kai wa ma yu'minu mun san duk abin da suke bayyanawa su san su bayyana su ji dukkanin su mun sani bal jazi za mu saka musu da wannan na
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رهيم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أول من الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العزام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يقول اولم يرى الانسان shin dan adam bai gani ba cewa anna halaqnahu min nutfatin man halicce shi ne daga wani wato abin da yasa aka kiran mani da nutfa saboda kankantarsa bi ma'ana man halicce shi ne daga wani dan kankanin ruwa fa idza huwa hasimun mubin amma yanzu ya wayi gari wani da mu yake musuma hasimun ya zo da siga na mubalaga ya zo ne yanzu ma'ana yanzu man halicce shi da ɗan ƙanƙanin ruwa yanzu ya girma hasimin yana tsanantawa wajen husuma cewa ta yaya za mu rayu da shi bayan mutuwa mubin yana mai bayyana husumar tasa a dalilin saukar wannan ayar shine an ce ubayi bin halaf shine ya je makamarta ya je ya samu wani tsohon kabari ya tono kabarin ya samu kasusuwa yana zuwa sai wurin zube gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake so manzo Allah ya za a yi a ce bayan mutum ya mutu ya riddige bayan mutum ya mutu ya riddige shine za a ce za a sake shi haka sai Allah subhanahu wataala ya ce to a bashi amsa ya Rasulullahi ai ba wannan bane abin mamaki bayan mutum ya riddige a tashe shi abin mamaki wani dan kankanin wani dan kankanin ruwa ne dan kankani muka samar da shi mutum daga cikinsa mun yi bayani akan abin da malaman embryology suka yi bayani akan kankanta ruwan mani da yake iya samar da ɗanɗana kankanta ya yi yawa duk yawan da ya shiga cikin cikin mahaifa yana bayar da abin da zai iya bayar da ɗan adam kusan miliyan ɗaya da wani abu amma duk sai an kashe dukkanin an ɗauki ɗan kaɗan da shi ake samarwa to wannan shine abin mamaki lokacin da yake mani ya koma testos ya wuce daga wannan ya koma embryo ya wuce daga wannan embryo ya zama dan adam ya fita daga dan adam ya zama to a haife shi ya tashi daga munzali na yarinta ya kai har zuwa munzali na kuhula ya wuce munzali na kuhula ya kai munzali na na shaykuka to wannan shi ya fi ban mamaki ubangijin da ya samar da shi a dan kankanin nan shine yanzu ya girma fa idan wa hasimu mubin yanzu kuma shine yake ganin cewa ai na gi wanda ya kamata na yin jayayya da Allah subhanahu wataala saboda haka wannan yana tunawa wani waka ta ma'anna almuzani yana cewa un allima wurri ma ya ta kulla yaumi fallan mastanda sa'idu ramani wai yaro ne na kira shi nake koya mai jifa yadda ake sakin kibiya da sauransu kullum ranar da hannunsa ya fare ni ya fara jifa shi to wannan shi dan adam Allah da ya samar da kai kana dan babu komai ranar kuma da hajjima kake ganin to ta zai idan ya rasar da ne da ne da wani yana cewa annumul awazi kulla yawmin kalan ma ala afiyatan hajani ina koya mushi wa a kullum ranar da iya saka waka ya samu kafiya ta zauna to ni ya bare wa zambo a waka to haka dan adam yake ba ka komai kai ba komai bane ba Allah ya samar da kai daga babu ranar kuma da kai girma kana kan cewa kai Allah zai dare ni sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda raba lana masalan wanda shi halaka shine yazo yake buga mana misali cewa ta yaya ta yaya Allah zai tayar da wannan kasusuwan da suka diddige amma ya manta wannan misalin da ya kamata ya buga misali akan kan nasa mana abin da ya fi girman misali Allah da ya samar da shi daga bamu har yana cewa ya kala man yuhiyal izama ko man yuhiyal izama ko wanda waya ta shi wani rabin wai wane ne zai rayar da wannan a a kasusuwan bayan sun riga sun tsaye sun kare baki daya aka yi zai ga manzo Allah kuma zai zai zube kasusuwan a ga manzo Allah kuma zai ce hankali ba zai dauka ba a ce wai mutumin da ya riga ya rige ya kare shine zai wato abinda dan adam bai sani ba ɗan uwa shine duk abinda dan adam zai yi kokantunsa a game da sha'anin rayuwa Allah subhanahu wataala sai da ya bashi misali tun a duniya ban sani ba ko ya taɓa zuwa hankalin mu cewa a alƙur'ani idan muka ɗauko tun daga bakar zuwa nasu idan Allah ya nakalto mana yadda kafirai suke inkarin tashi idan ya zo zai ba da zai ba da hujja akan tashi Allah yana yawan ba da hujja ya matsalta da saukar ruwan sama ko Allah subhanahu wataala zai gaya maka ga ƙasa nan ta mutu matacciya fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat warabat an muka saukan mata da ruwa ta girgije ta tashi sai Allah ya ce innal ladzi ahyaha ubangijin da ya rayar da wannan ƙasa bayan mutu bayan mutuwarta la muhil mauti shine zai rayar da matattu wai dan adam ya taɓa zama ya sani me yasa Allah ya kira da misali da wannan ba za ka sani ba sai ka koma zuwa ga malaman da suka san ilimin tsirrai na ga rabili ya zo kuma yan agriculture lokacin da aka ɗauki aka ɗauki iri aka je aka shuka shi idan aka shuka shi akwai abin da suke ce mashi germination stage shi wannan germination stage din abinda suka masanta shi ne wannan irin ragargajewa yake ya lalace ya riɓe lokacin da wannan irin ya riɓe to sannan zai fara fitar da jijiyoyi idan jijiyar ta gama fita sannan sai fitar da tsirrai to abinda Allah yake so mu sani a nan shine wai dan Allah idan za a yi shuka a sama ake yin shuka ko a ƙasa ake shuka a ƙasa ake shuka ko wani wajen ma sai an je an kawo masana ƙwararru imam sai an je an samu masana ƙwararru sun ce wannan wajen abin da ya fi dacewa da shi shine a shuka masara misali ko to duk masarar da aka shuka kafin da fito sai ta yi wannan sai ta kai wannan stage din da suke ce ma germination stage sai ta rube to abin da yasa Allah subhanahu wataala yake matsarta ko da yaushe tashin kiyama da idan aka saukar da ruwa ya fitar da tsirrai saboda lokacin da aka ɗauki ɗan adam shi ma shuka shi ake a ƙasa kamar yadda ake shuka tsirrai kuma yadda in in yake riɗewa ya yi germination technician haka shi ma ɗan adam yake riɗewa a ƙasa saboda haka Allah yana nuna maka cewa ba wai iya Qur'ani ba a ko ma boko ka gani Allah ya nuna mana shi practical practical to mutum zai iya na ga wani atheist wanda ba su walidai ba su yadda da akwai Allah ba sai suka ce idan da gaske Allah zai rayar da mutum to yaya za a yi da mutumin da ya je ya hatsari sai naman sai dare rajo wani ya je waje kaza wani ya je waje kaza wani ya je kaza ko ko mutumin da ya mutu a dokar daji sai aka samu tsuntsaye suka zo suka cinci namansa suka tafi gurare daban-daban ta yaya a gaya mana wani irin science ne zai nuna mana cewa ta yaya za a ɗauki nasa sai muka ce shi ma kwantar da hankalin mun faɗa duk abin da ɗan adam yake kokwantarsa sai da Allah subhanahu wataala mai alama ku koma tarihi tarihi ya nuna kuma daɗin da ba iya Qur'ani bane ya kawo wannan tarihi in ka koma cikin manyan marubuta da suke rubutun tarihin duniya su ma sun kawo kafirai da basu da Allah ba shine faɗin Annabi Ibrahim da yace rabbi arini kaifa tushil mauta qala awalam tu'min qala bala ولكن ليطمئن قلبي قال فاضرب أربعة من الأيل فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن ياتينك إيه سعيا ما يجي Allah nuna mini yadda za ka rayar da matacce ya ce a baka imani ba Ibrahim ya ce a ni kwanan imani ina neman ƙara samun wata kan ainihin a a a dumani na nutsuwa sai ce ka tattara tsuntsayen nan guda hudu ka kashe su bayan ka kashe su ka ciccire kawunan su gefe guda sai ka haɗa naman su ka daddaka su guri ɗaya ka cakuɗa idan ka cakuɗa wannan naman nasu sai ka raba shi akan duwatsu guri daban-daban sai ka ɗauki kan a misali kamar angulu annasar an jira mana shi a ciki sai ka kira ka ce angulu za ka ga yadda nama angulu yake fita daga wannan dutsen da wancan dutsen da wancan dutsen ya zo ya haɗe shi ma wancan in ka kirawo na na zakara haka zai fita dan Allah wannan bai fi garaba ba wannan bai fi ban mamaki ba akan mutumin da ya zo da gargace ko mutumin da ya zo a wani su da tsaye shi ma Allah ya nuna maka wani ba sai ku ana gane ba madalla saboda haka Allah ya gaya wa manzon Allah kuma kuma ka gaya musu kulli allazi ansha'a awwal marra ka gaya musu idan duk ba su yadda da wannan misali na zahiri ba shi kullum Qur'ani a guda biyu yake ba misali yana kawo misali kauniya abinda dan adam ba sai ka je ka bude qur'ani ba ka duba jalalain ka duba a a a jami'ul bayan a'a kawai hankalinka ake bukata sannan yana kawo misali na shar'iyya to idan ba ku yi da wannan na kauniya ba ga na shari'a na ubangijin da ya rayar da su daga babu shi ne ba shi da ikon da zai rayar da su yanzu ai abin da ya fi wahala ka samar da abu daga babu lokacin da ka riga ka samar da shi dan ka rubuce shi samar da shi a sauki wa huwa bi kulli khalqin alim hakika Allah subhanahu wataala masani ne game da dukkanin halitta baki da shi zai tashar da su ranar da ya so ya tashar da su allazi da ala kun minan shadar ladar nara sai za su mutu biyu to ga wani misali amma Allah ya ce akwai ba ku na zahiri shine ubangijin da ya sanya muku rana haka wuta wuta wuta fa mai konawa minan shadar akhdar daga bishiya wanda take da korayen ganye anan malaman tafsiri sai suka ce wata bishiya Allah yake wannan rana wata bishiya Allah yake magana akai sai suka wasu suka ce Allah yana magana ne akan bishir annabi Musa alaihi salatu amma ta nuje min sha'il wa da mani fi buqati mubarakati min ashrati an ya Musa ba mu ta gani ba inni ya anat nara sai suka ce wannan ubangiji da ya san ya muku wuta daga cikin koriyar bishiya sai malamai suka ce ba wannan bane ba akwai waɗansu bishiyoyi waɗanda idan dare duk wanda suka yi rayuwar ƙauye sun san da wannan akwai wata bishiyar za ganta idan dare wanda ake ci mata wai a duniya a kanta sai ga wuta tana ta ci a cikin bishiyar musamman kwan ga irin wannan bishiyar idan safiya ta kuma suka je ka da noma eh to wannan da aka ƙara samun ci gaba da duniya ta zo da ci gaba sai suka ce to duk ba ma wannan ake magana kun san me ake magana scientists sun zo sun faɗa bai wuce irin 2014 ba cewa kowace bishiya da ka gani tana da wani nau'i na zafi na wuta nata to a wurin wannan shi Allah yake nufi ba wancan ba an fahimta to ubangijin da ya ɗauki wutar da take iya konawa amma ya zama muku ga wata bishiya nan ko dukkanin bishiya in dai tana da ganye tana da wani electrolyte nata da ake iya fitarwa to shi ne kuke ganin ba zai fitar da ku ba shi ma a wani da zai halakar samawa tun azabi kadirin ala an yasluka mislahu ala an ya halitta cewa ubangijin da ya halitta sammai da ƙasai ƙololuwa waɗanda suke ganin cewa sun yi nisa a sanin duniya da ganin cewa babu Allah sai kuka ce to yaya aka samu sammai da ƙasai ƙarshen ilimin sai suka kawo abin da ake kira da big bang theory ko big bang theory min ban teori din nan shine suka ce wai duniya wani galaxy wani waje ne a dunkule aka samu wani abin da ake cewa galaxy ya zo taba shi ya fashe fa suke na samu duniya ko har yanzu da yin wannan min ban teori ban tunanin an yi shekara ɗari biyar ban tunani sai muka ce kwantar da hankalin ku manzo Allah ya gaya mana shekara dubu da ɗari suka wuce Allah na cewa ne bayyana dukkanu wa qala laha wal radi'ati ya dau anaukahan ta'ala ta a kaina ɗaya su masawa ila samaki ko fahiyar duhanu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi ituwa da ya daidaita da irin shi fahiyar sai ya samu sama fahiyar duhanu tana da smoke tana ne sunanta hayaki su man ka je kanta duban cewa abin da suka ɗauki duniya aka kenan haka suka ce ta ya gaya mata da ita da ƙasa ku zo ku haɗu ko da ɗa'a ko dan dole suka ce a mun zo da ɗa'a gare ka to wannan shi ne sabahu da hukumtar shi kuke ganin babu Allah to maza Allah ya sun tun shekara dubu da ɗari da suka wuce. Saboda haka bala ƙwarai ko Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai iko akan wannan huwa al-khallaqu wato shi ma wannan khallaqun ya zo da siga ta mubalaga shi ne mai yawaita halitta baki daya kuma ba wai iya mutane ba ba iya dabbobi ba kai daga mutanen har tashin kiyama baka isa ka iya sanin iya adadin halittun Allah ba domin wancan ayat da muka kawo da Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuwa wa zina mete wa yakhluqu da siga na me na mudari wa yakhluqu Allah zai ci da yin halitta wanda ma ba sani ba wanda ma ba sani ba sai da haka san dai wannan halitta za ta zo ne dawwamammiya ne Allah zai ci da yi idan aka ya tantance zama to wa huwal khallaq hakika Allah subhanahu wataala mai yawaita halitta ne al'alimu mai matsayi ne ga dukkan abin da ya halitta inna ma amuru to bari ga mu baki dai Allah ya ce duk wannan misalan da muka bayar kan ku tunanin a naku tunanin wani process ne irin naku idan za a samar da abu daga wannan state din zuwa wannan state din daga wannan state din zuwa wannan state din har ya zai faru a'a shi lamari na Allah subhanahu wataala idan arada shay'an idan yana idan ya so abu ya bayyanu an ya kula zai ga wani abin kun idan ya ce mai kun din nan ba sai ya ce mai kun din ba to kawai fa ya kun bayyana ne an fahimta shi sa kun zai ce wani abin kasance ko ya kun kai abin ne sai ya kasance subhanallahi zai yi mal kutu kullu shay'in wa ilayhi turja sarki ya tabbata ga ubangijin da yake mamallakin komai da komai kuma gare shi ne bayi za su koma a baki daya insha Allah wannan shekara a wannan waje za mu tsaya a shekarar da zuwa kuma insha Allah za a tashi sautin ya kaɗi insha Allah a kafin mu bawa manyan bakinmu muna amfani da wannan dama muna taya dukkanin wanda suka zo don muna maraba da su a Allah ya saka wa kowa da alkhairi sannan muna miƙa cikakkiyar godiyarmu zuwa ga uwanmu shekarmu kuma jagoranmu a sai da umar hani binci shekar islam wanda da izininsu da dafawarsu ake wannan abu ba don mucaccaka ba da ita da sauran 'yan uwanta sai da hafsa binci shekar islam radiyallahu anha wanda tun je ita ta buguwa ta fada uzurin nisa daga nijar da 'yan uwarta sai da rahmatullahi wanda tafiya da kama ta amma sai da ta yi kokari ta zo ta yi sallama ta ba da nata uzur Allah ya dawo ta lafiya a muna kuma mika godiyarmu zuwa ga yayanmu kuma halifanmu na gidanmu sai di Muhammad al-Amin sai Maulana mu Sheikh Usman Bashir da yayanmu Sheikh Ibrahim Bai dan Sheikh Usman Bashir sannan da dan uwansa sai di Sadiddin wanda kullum ina cewa duk wanda ya samu yaya irin yayan ni da na samu sai salat to ya gode wa Allah girma ce aka yi ta ba ta wasa yi min ba girma ce ta gaske aka yi amma babu nausa ta tsira ni awa ni menene ne yace shi bari ya zo wai ya jawo kanin kansa a baki ya fasa Qur'ani wanda kullum ina bawa yara tarihi lokacin da ake neman alqur'ani nake cewa wallahi inda babu bayan taimakon Allah da annabi ko da babu sai ni sarjin da ban sama da Qur'ani ba shi zai tashe ni karfe biyun dare tashi mai karatu mu zauna ana yarinta muna karatun bacci ya tsake mai kudu da Qur'ani Allah ya je mana Allah ya saka mushi da alkhairi shi da dan uwansa Sayyidi Abdul Malik sannan muna miƙa godiyarmu da marabanmu ga kanin mahaifiyarmu kuma ɗaga sai da Ummu Hani wato sayyidi muhammad bin mustafa dan wato dan sirikin shawar ibrahim kuma jikan sirikin shawar ibrahim wato dan sayyidi mashrus abinda ya sa na ce dan sirikin shawar ibrahim saboda shi mahaifinsa ya auri jikan shawar ibrahim yar yar sayyida maryam hadimatul qur'an mahaifinsa ya aura sannan kuma kakansa shehu abdul maliki shi kuma ai ba a magana ko wanda ni ina cewa su gidansu wallahi a harkar faila gidan shi abu maliki wato su ne wanda za ka ga shagubakun shi ibrahim domin hadisi ya inganta cewa kowane irin nasaba yana iya karewa na tashi kama amma banda na sokataka shi ne sirrin da ya zama to kula fa'ur rashin suka zama to alibofin manzo Allah to shi shi abu maliki a wajen shi ibrahim ya ba wa shehu ibrahim yarsa sai da rike su kaga sakataka ta daya sannan sai ya ɗauki ƙanwar sai da mulki su ana ce mata hajji a new sai ya ba wa ɗansa shehu ina magana ta tsaye ko eh salamatu sai ya ba wa ɗansa shehu muhammadu muhtar mun akwai shehu muhammadu muhtaka sannan sai ya ɗauki yar uwar sai da bilkisu ta bangaren uwar sai da bilkisu kaga nan ta bangaren baban sai da bilkisu kenan sai kuma kuma ta bangaren uwar sai da bilkisu sai ya dauki hajjiya maimuna sai ya ba wa ɗansa shehu muhammad al-aqim bai tsaya nan ba sai ya zo kuma ɗakin sai da bilkisu sai ya ɗauki ƴar ƴar yayin sai da bilkisu sa'adatu sai ya haɗa ta da jikarsa babba imam hasan sisa kaga ko ta ina surkantaka ta kunna ko ta ina surkantaka ta kunna muna maraba da su muna maraba da shi muhammadu mustafa al-bakari dan sai da hafsa bin shafi da samar radiyallahu an muna maraba da sharifi sai da muhammad sirajuddin a dan sai da rahmatullahi niyas muna kuma maraba da yayata a kuma monitan karatu na na makarantar jiwani sai da bukis mai sunan sai da bulkisu yar maulasina sai da hafsa muna maraba da yar sai da rahmatullahi sai da aisha wanda aka sani da mama asutanka ina miƙa kuma godiya ta zuwa ga imamanmu wanda muka yi sallar tarawih da su malam abafari malam ababaki malam shehi malam hafizu
Abdulkarim.
malam abdulkarim malam fatu Umar.
malam umar eh, da malam aramma da ɗan ƙaramin su sai da aliyu eh, da shehu sadiqin da shehu abdulmalik mana kuma godiya zuwa ga ladananmu malam sadiq kabara profesa da sabon ladananmu hamida Eh, ah, kuma ina son sai da ta taya mu godiya idan ta zo mara duwamin godiya zuwa ga waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ɗaukan wannan karatun tun daga farkon da aka fara karatu zuwa yau la ba taɓa gajiyawa ba shine ɗauki su ne a babare da sadiq kabara ina kuma godiya zuwa ga mahaifiyata wato sai da maryam wato matar mahaifina shehu usman bashir da ita da dukkan 'yan tawagar da suka zo tare da ita na gaya ya ta sai da rabi usman bashir ɗazu ta shigo ita ma ina maraba da ita ina maraba da yayata 'yar babata ta wajen babana ni babana bayan haife ni ya ɗauke ni ya danƙa ni a wajen sai da hajiya sa'adatu 'yar maulana shehu usman a 'yar maulana shehu tijjani bin usman ita ce na tashi na tare da babata ce ita wallahi ban taba sanin cewa su da bilkisu ta ce kakata ba na bayar hajja mai fura matar shaucin jami'in usman ita ce kakata wallahi sai da na girma idan sai da bilkisu ta zo kullum cewa nake wai yaushe wannan matar za ta tafi saboda ta biya faɗa saboda haka sai in sauka ƙasa har sai ta tafi ni na ƙasa wajen hajji saboda nan ne za a bani duk abin da nake so nan ne za a bani duk abin da nake so yaya ɗan hajji Allah ya ƙara rahama zuwa kabarin hajiya ta ɗauki ni kuma matsayin ɗa ba ta taɓa ba ta taɓa tsayawa a kan haƙƙinta ba wallahi a kaina ba ta taɓa ba ba ta taɓa ba Allah ya ƙara jaddada rama zuwa gare ta Allah ya jaddada rama ko ma dai in ce wallahi ta ɗaga ni fiye da yayin ta ba ni kan wannan na sani Allah ya jaddada rama zuwa gare ta Allah ya jaddada rama zuwa ga umman Najeriya Hajiya Sa'ada ce ta ma ɗaya matan baban nawa wanda suka riga mu gidan gaskiya yayyanmu irin su a sai da Hafsat Usman Bashir yayata uwata wanda shekaran jiya nake gawa Zaraddini na ce mai idan ka cire sai da ka cire ƴaƴan Hafsat to ba wanda aka mutu a fili kuma duk wanda aka gawa haka inda ya san dole zai ce wannan magana da kai zai ya faɗa gaskiya ne amma gibin da babu kuma na san Allah ya yanzu na gano wata yayata Hajiya Atika Ali Bashir ina maraba da ita Allah ya saka musu da alkhairi dan uwa wallahi ba na iya cewa zan ga kowa amma na san idan da baya ba abin da yake iya fakwa gare shi yana gani sannan mu dawo da malami na na na jami'a kuma mentor na na jami'a wanda babu wani abu da zai taso a jami'an nan wanda su da ta aika ta ce a je ana neman alfarma ko alfarma da ake ganin zai faru ba wallahi idan aka zo don professor tofa to za zai fitar da wannan abu Allah ya saka mai da alkhairi ana tare tun lokacin da ake diploma aka zo aka gama aka shi bangaren digiri ana tare ba taɓa guzawa ba ga limami kuma jagoranmu na masallacin jami'in sai dai aliyu sisi muna maraba da zuwansa muna maraba da wato zaɓaɓurin saurayi daga cikin samarin haira wato a shek tajiddin kenan wanda kulli yawan aikin su wajen yada aikin shawar ibrahim ne radiyallahu anhu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya karfafi gwiwa ku Allah ya sa kada ku taɓa gajiya Allah ya sa kada ku taɓa gajiya muna maraba da ɗaya daga cikin a yan manyanmu na zawiyan nan jagoran zawiyan nan alhaji tijjani damu muna godiya zuwa ga matarsa maman barhama wajen hidimar da suke yi a wannan taron a kodayaushe wanda ba sa taɓa gajiya a kodayaushe Allah ya saka musu da alkhairi da su da su malam sarif mai kayan malam awal mai kayan zaɓi muna godiya zuwa ga su malam hafizu zakiranmu da malam muhammadu amin Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya zuwa ga haduman gidan sayida waɗanda duk wannan abin da aka tara idan na buga ba dini a ji aika sai ce a sun sa da karanci na da yan kungiyansa sun yi ayi kaza sun yi ayi kaza sun yi Allah ya saka muku da alkhairi ina godiya ga mata ga matata wanda lallai ta yi namijin kokari tun san da aka fara watan azumi ina ga yan uwa ban taba samun dama na bude baki da matata ba ana shan ruwa guje-guje nake bari in sauri in hau mota in tawo gidan sai da saboda akwai tarawih akwai tafsiri kuma ba taba cewa dan mai ita ba Allah ya saka mata da alkhairi ina godiya ga matar yayana a Fadila da matar ɗaya yayan nawa a Aida Khadija ina godiya ina kuma maraba da matar ƙanina Musa Bakari dai Fatu ina maraba da godiya ga banyamin matar shi kawun nawa matar sunanta na gaskiyawa to hausa sunan babu mu gare ta kenan Allah ya saka kowa da alkhairi saboda lokaci yan uwa ba ma son ya ja ga lokaci ya yi ba ma son lokaci ya kure kuma ga malamai da yawa muna son sa mana albarka sai dai abbas da fadar bismillah sai a a a bai yiwa izini ne sai da bismillah aka zo ga a ba dole okay sai yi wannan bismillah ma ko daga saboda saboda recording saboda recording pro bismillah sai di maso kana karantina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله على مولاتنا السيدة أم هانئ بنت مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم اياس رضي الله عنه دا yan uwanta da ‘ya'yanta maza da mata duka da bakinta da baki ɗaya a halaran sai aliyu sise radiyallahu anhu wanda wato sai aliyu allah tabaraka ta'ala ya masa baye-baye wato a dunkule a dunkule Allah tabaraka wa ta'ala ya masa baiwan akhlaq saboda ka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ina karanta salawar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya sani ina jin nauyi kwarai da gaske in saka kaina ci wani abu a wannan halara saboda ka mun zo mu samu albarka ta wannan karatu da ake wato kusan lokaci ya yi lokaci ɗaya da muke gabatar da karatuka amma muna samun dama da muka rufe karatu to sai muka yi muka tuntu wannan muwa da mu za a rufe shi wanda ba dan wato karatuka da ake a wannan lokaci ba da mun dinga halartowa saboda ka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kara wa sai da lafiya ya kara da mana kwananta ya kara mata kusanci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi da yan uwansa Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara albarkar rayuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara fatahi hissan wa ma'ana wanda duk suka zo kowa da kowa Allah ya saka masa alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya ga mun isowar shi shi Abdul Shakur muna mai maraba da zuwa ya zaki ga muna mai maraba da zuwa muna son imam gwani na fiyo imam gwani na fiyo limamin jami'u sai da aliyu sai ce badawa shine limamin na masallacin da muke na ibanta fadar shi ina abin nan kuna kurin ga kuna saka musu a wannan ya karantina taimaka mana da karanto duba jama'a duba jama'a ko mun je gurin yan magana to a samu wani mutum da Allah karantina wannan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله الحمد لله الحمد لله sai ni ba abin da zan ce sai dai da ce alhamdulillah ban san me zan ce ba amma dai alhamdulillah na farko yi ne wa Allah godiya da ya zaba min shi a matsayin ɗan uwa da za mu gudanar da harkokin masallacin juma'a da nake tare kuma hakika mai magana da ya faɗa kita Allah ya mishi baiwa da akhlaqul hasana kyawawan halaye hakika su da yawa nakan kwaikwayi wasu abubuwa na rayuwa ta a tare da shi wannan magana ce hakika Allah cikin ikonsa lokacin da aka buɗe masallacin mu ina son dan gaya yan uwa dan wani abu ne daban kaɗan haka da aka buɗe masallacin alhaji suleiman ibrahim yake cewa to lalle lalle a samu abokin da za a yi tafiya da shi hakika ya ɗora mini nauyin da ba zan iya ɗauka ba a lokacin kuma Allah cikin ikonsa wallahi ba alfahari ba kusan kullum sai dai kiyamun lele akan Allah ya zaba mun abokin tafiya to a lokacin da aka ce sai ya yi ne zai zama sai na ce to ai wannan abun ai kamata ya a ce shi ne jagora ne nake binsa saboda alhamdulillah tsayi wanda kuke gani na a nan da har aka ɗauki wannan masallaci aka ban shi sai ni Usman Bashir Allah ya jaddada rahama a gare shi shine murabbina a hannun shi ne azkarun tarbiyya dan haka kullum in na tashi da safe zan je kofar uwa mu zauna mu wuna a nan ba zan tashi ba sai an yi la'asar tare za mu ci abinci da shi kuma yana ji a tsan wannan tsakanin ba ma yin hirta mutum daya in ya ce mun je kai kaza ko haka zan je shi sai zan sai da kansa ya ce a kira mun idan ya kira mun kuma sai ya ce to in ga kudin mota ce hatta abinci tare da shi nake ci da lokacin da aka ce sai shi zai zama shi ne jagora da yanzu ne nake rike masa masallacin da lokacin da aka ce za a yi wannan hakika na ji daɗi na yi farin ciki har a lokacin da aka buɗa sai ya zo ya gabatar da sallah sai na ce ni ma ran da aka haife ni tashin farko mahaifi na ce suna na aliyu sai yayarsa ta ce ya daga tashin farko ka ce sunan shi aliyu daga ka samu ɗa sai a sa sunan mahaifinka ba na son a rinka saurin zagi ko a rinka taɓa wannan suna sai canza ya ce ba sunan shi na biyu amma yanzu mai biyu na sunan shi aliyu ba ma duk da haka suna biyu nake ci yi sana haka suna na aliyu kuma sai wata inkiya da ake yi a makaranta ta ke ta na fi ujabir kaga wancan jabir din aliyu ne kuma sai nake ɗaukar karanta ake ta na fi ujabir wannan abin da ya sa na faɗa haɗuwa ce ta Allah aka haɗu alhamdulillah na yi wa Allah farin ciki sai da Allah ya kara lafiya Allah ya kara nisan kwana mai alkhairi mai albarka sai ji ba abin da zan ce da kai da yan uwanka da dukkan wanda ya halatto gurin nan Allah ya kara mana albarka Allah ya kara tabbatar da mu akan daidai wannan karamci da aka yi aka bani dama ne magana yan uwa na zo da maganar da ba mahallin ta ba shauki ne da jin daɗi ya sa ni dai magana muna da fatan Allah ya kara mana albarka Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh muna maraba da mutanen takarata muna maraba da mutanen riman gata da mutanen kabuga muna maraba da mutanen faki karkashin shehu usman faki muna kuma maraba da mutanen kwarin adiya muna maraba da sharu na gano da mutanen gano baki daya muna maraba da 'ya'yan gidan wani sirikin shehu ibrahim kuma sirikin aliban shogun na yanzu wato 'ya'yan gidan babanmu kuma aminin babanmu a alhaji ubani da yanzu ake gaya mu so wasu muna maraba da 'ya'yan gidan manyan sabon shauki jami'in usman mazayin shi bayan radiyallahu anhu kuma mazan ce da suka yi mana saura wato ƴaƴan gidan alhaji abubakar sadauki irin su shehi su usman da malam wani allah ya saka musu alkhairi muna maraba da mawaƙin faida sai rabi'u taka lafiya eh da mutanen alhazawa muna maraba da su yanzu za mu ba a to an ce ma ustaz malam abdul mumin ma yana gurin nan makoci na allah ya saka musu alkhairi ga mutanen a lafiya nasarawa state da suka zo karkashin malam ibrahim a za mu kirawo shehu tajuddin bismillah Jadi kabara, gimana?
zan ce ya bai fana in ji tana lawajen tana na musu yufin wa an tarar manzili ni gida ne kuma ina gaban uwata gaskiya ina jin nauyi ne magana amma kuma tun da an ce izini ne sai ne na godiya wannan godiya da zan yi shine samun kaina a cikin wanda suka halarta wannan zama a cikin wannan farfajiya da wannan tsoka mai daraja daga cikin tsokokin maulan mutum ibrahim wanda maulan mutum abdurrazzaq radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa unzur ila asba'ihi yakfika kullu karamati unzur ila auladihi ma baina ibnin wa ibnati hazu fadailahu kama hazu makama buluwati to da haka alhamdulillah muka zo aka ce ga jini shi radiyallahu anhu ai magana ta kare sannan da na zo nan na ga sai ji na ga jikokin shehu na ga ga kuma tsokan shi wa rabiyallahu anhu a nan gurin sai na tuna wallahi madina nake tunawa sai na kalli yar kawai kamar lokacin da duk muka je madina za mu ganta ga tana a cikin ɗakin mahaifiyarta sai ta tuna bukis okere rabiyallahu ta'ala anha saboda haka sai ta tuna mu madina yanzu muna nan amma wallahi zuciya na yana madina kawai sai na ce in ta shi wala da yake faɗa ala laita shi'iri hal arani bi qawlakin wa aqra'u fi ummi zawaya wazifati wallahi mun ji daɗi magana da zan faɗa shi sai ji yan uwa abinda ake ji na da cikin gororu da yake fitarwa wallahi sirrin shehu ne to ba su ba ma mu da ba mu kai korar takalmin su ba ma shehu ya dan sassu sana mana muna ana jin wani abu a ji kaman wani abu radiyallahu anhu saboda yana cewa duk abin da kuka ji ina fitarwa yana gangarowa daga sina yace to wannan abun sahabara ce take fitar da shi yana cewa duk wanda yake so ya dandani wani abu na daga cikin ma'arifa na zauki shawar da ba yake so ya zo ga inda take zuba a nan gurin yana cewa ya dalal ma'arifa bi fadli madadi man zaqa ha yasiru sayr al abadi ya dalal ma'arifa bi fadli madadi yace fa fada minni durab al ma'ani dole ta'awulin wala ta'ani man zaqa ha yasiru sayr al abadi to haka wannan sai da ake yi sai yana fitarwa dama cikin abun ne kuma gidan abun ne a ƙarshe zan rufe da cewa alhamdulillahi goge da nake wa Allah da Allah ya saka lokacin da zamu fara bude tafsir mu karanta tafsiri a rayuwarmu wallahi ba mu taba karanta tafsiri ko ɗaya ba sai na shoyi Ibrahim sai shi muka fara ko wallahi da shi zamu mutu albarka shi Ibrahim radiyallahu anhu kafin tafsiri shi radiyallahu anhu ba mu fara karatu tafsir ba amma lokacin da yayi sai ga tafsirin shi a hannun mu tafsirin da idan shehu radiyallahu anhu ya zo yana karatu yana zaune da manya-manyan bujuman na a gabansa sai a ga abdullahi jejuba ya taso ya zo gaban shehu radiyallahu anhu ya ɗauki littafin da ke gaban shehu shehu yana karatu jalale ne a hannunsa sai ya zo ya karɓi littafin da ke hannun shehu sai ya rufe sai ya ce shehu ibrahim ka sanar da mu abin da allah ya sanar da kai amma wannan wallahi ba a cikin jalale ne yake ba karatun da kake biya mana shehu wallahi mun haddace jalalai tun ba yanzu ba mun ga wannan karatun baya ciki shi ne sheka yana cewa bi ma fil kutubi tattaki wa taki bi ma lam yataqu bihi kitabu to da haka shehu ka zo da abin da mutane suka sani a littattafai ka zo da wanda ba a sani saboda wannan shehu radiyallahu anhu dama ya faɗa rakaitu zura da insani fil ilmi fa'ikan wa rutu aw tatul ulum wala fasra wannan albarkar shehu radiyallahu anhu saboda haka mun ji daɗi na gode mun gode sai da karar karamci Allah kara muku lafiya Allah kara muku sirri Allah kara karama kuma ga dukkan jigogin shi da kuke wannan wuri sannan shugabanmu kuma uwanmu gaba daya muna roƙon fadalanki da madadinki ko da lokaci a tare da mu domin duk lokacin da muka gan ku to wallahi mu mun san hakikar abin da muke gani ba ma ganin kowa sai ta ce kyau Ibrahim Allah ya bamu da ku Allah ya kara muku lafiya wa kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko dai ni da mun ga mu Allah ya saka da kai Allah ya an yi amma a kana mun lokacin a dama ya zaga magana Ah, muna maraba da mutanen dawakin kudu muna maraba da ciyaman na kanzu a sayyidi muhammadu kadir sannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلوات وأتم التسليم سيدي ومولاي ومولاتي سيدة أم هاني الله يكرم متى لافيا الله يجاد قوانتا الله يساك متى دا خيري آه سيدي ومولاي شيخ إبراهيم كاونا da saidi ali da dukkan kawunina da suke zaune na musu sallama irin ta addinin musulunci in gode Allah da ya tara mu a nan a wannan zaure mai albarka da shekara da muke samun muna wannan bikin sauka alkur'ani wanda sai da ali yake fara tun farkon azumi har zuwa ƙarshensa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa basira Allah ya ja da kwanansa ya tsare mana shi da ƙara masa lafiya da kariya ɗan uwa mu gode wa Allah da Allah ya haɗa zukatunmu a wannan cibiya ta maulan shirin islam shekhu ibrahim ya sabi Allah anhu wadda Allah bai ba da irin wannan ni'ima sai dai mu muka tsanci kanmu a ciki wajen gode wa Allah akwai wani misali da muka ji mahaifin mu yana faɗa cewa da aka dawo daga ingila ana masa murna cewa shi yana daga cikin sahabban shi ibrahim ya sarrafa sai ya ce musu wane mutum shi da ya gode wa Allah da ya sallama domin ma mu gode wa Allah da muka sallama muka samu uwa wadda ta yi mana tarbiya irin wannan zamani da muka tsinci kanmu a ciki amma soyayya ta ma mai zukatunmu munin ga halarta a gabanta muna samun irin wannan madadi wanda sai yake gabatarwa tafsiri ne babu irinsa mu mun shaida mun gani mun karanta kuma mun jiyo daga muryar shehu ibrahim tafsirin da yake yi babu babu bambanci da tafsirin da irin kakansa yake yi wannan ba karaman ni'ima ba ce wanda tarihi ne yake maimaita kansa dukkanmu ya wajabta a kanmu mai masa addu'a inda Allah ya ƙara masa fasaha da balaga da kuma kariya irin ta mahalicinmu Allah ya saka wa saida da alkhairi Allah ya ja mana da kwananta sai da rahmatullahi Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya saka mata da alkhairi sai da hafsatu Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya ya ƙara musu tsawon rai gaba ki ɗaya domin wannan ba ƙaramin nema ba ce mutum ya ya rayuwa da iyayensa har da kakanninsa wannan mun gode wa Allah a shi wa ma zalika ala Allah ba aziz sai mu karanta wasai da ayatul kursi da laqad da niyyar Allah ubangiji ya kare mana ita ka daɗa mata tsawon rai zaman lafiya Allah ya sa ta daɗe a gabanmu ta shan madadi domin ba ƙaramin nema ba ce wannan tun ya rayu tare da iyayensa kuma tare da lafiya karanta ayatul kursi da jawa kuma اللهم انا نسالك اعطني ما انزلت الي من خير فقير فاني اليك فقير وكل ما انزلته فله انتهاء قطعا وقع رب اني اليك فقير كما في الفضل عن العفو والعفو عن المغفره ولا المغفره عن الاحسان والكرم الجميل الذي لا خلق له ابدا كل ما سواك لا يغني عنك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا خير الرازقين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
Allah ya saka da alheri muna maraba da malam su da ita wajarsa daga rijiyar lemo sannan ina ƙara rinka godiya ta ga ƴan uwa na wanda suke nesa wanda da su ake karatun nan tun daga farko mutanen abuja sai da biki su kuma bashir da sai da tafi da sun bashir da sai da amina amina ta zuriya hashim da sai da umu hani hashim daga senegal Allah ya saka musu da alheri muna maraba da zuwan malam Saminu Bujel muna maraba da zuwan famin na Alhaji Nasiru mai tausa Alhaji Ibrahim da matarsa Ummu Hani muna maraba da limami ratibi na Jami'in Sidi Ali Sidi da malam Jibril yanzu yake da musu
an uwa mun saurari jawabi daga bakin yau haji wanda muke kira da baba haji a gurgurde yanzu za mu kirawo halifa usman wanda muka san shi da halifa mai tayin faira shi ma ya ce wani abu sannan shawara
Tijjani Sheikh Ibrahim Al-Hidani aiki musalla zikiri salati da yan karatu da ban karatu ka karfafa mu rabu ba muhimma kowane lokaci da istiqama je zaba su lokacin suna gogewa ko wace shaida suna tarewa Allah ka bude kofa ta sani da samu ka bungulo su gumbe ya karimu albarkacin shehu mu ibrahimu dan alhaji abdullahi sarkin himma amina amina salatin Allah titil ga annabi mu babu illa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kara wa sai da lafiya Allah ya ja kwananta mun gode wa Allah tunda muka tashi a gaban sai da muka tashi cikin soyayyar shehu da ƙaunar shehu da hidiman shehu kuma Allah ya kashe mu a ciki albarkar shehu assalamu alaikum wa rahmatullah
alhamdulillah yanzu mun ji jawabi daga bakin halifa mai kayan faira kenan yanzu za mu miƙa abin magana zuwa ga shehun shehu bari
zan rike na rike ai wai sai sai kun tura ni da kafa dole ya gata shi itan ma tashi da kai wani
السلام عليكم ورحمة الله ‘yan uwa assalamu alaikum ina ga kusan zazzauna tunda ba a tashi ba malam abata su da sauran yan uwa gaba daya dan dakata dan tun da nake so in gaya muku ya kamata ku dan ana karatu da sai da yau muku magana ya kamata a dan rage rabe-rabe dan hankali ya tsaya waje daya السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله wannan kawai an ce na sa albarka ne amma already albarka ta riga ta sauka tun da aka fara taron karatun nan ranar ɗaya ga azumi har zuwa yau ranar 27 ga azumi duk inda za a zauna a yi tafsirin alkur'ani to ba a buƙatar wani kuma ya zo ya sa albarka a ciki kuma bayan haka a gidan masu albarka ake yi muna gode wa mahaifiyar musai da umhani saboda gudunmawar da ta bayar tun ana yara har zuwa yau ba taba gazawa ba ina yawan gaya wa 'yan uwana ina cewa gudunmawar da mahaifiyarmu ta bayar ku ba kuma ganta ba nakan ce musu wani abin sai dai ku ji waiwai don tun da makaranta ta fara ba je ba yau ba arijar zaki ta fara ba ina ɗaya daga cikin ɗalibanta nakan gaya wa ɗan wata mai bi na ke kin taɓa tafiya bodin kika bar ni don ni lokacin da muke karatu a gaban saida da hannu da kafa da carbi da bulala ka muke karatu alhamdulillah yau gashi abin ya zama kamar dariya muna alfahari da shi kuma ina miƙa godiya ta zuwa ga saidi ali ba shi da zakan ce a gaya saidi ya zauna ya huta rayuwar nan dole ka samu lokacin kanka ka samu lokaci ka huta ka samu lafiyar kanka azumin ina abuja aka kira da aka ce ba shi da lafiya na ce a ce mai ko kwana ɗaya a huta da karatu amma yana jin message ɗin ba ko kansa bai shiga ba ballantana ma ya huta ina mai addu'a allah ya ƙara masa lafiya don ka samu saurayi yaro wanda zai dediketar rayuwarsa gaba ɗaya akan littafi yana kullum a karatu yake a mota an kuna tafiya ta shi rubutu yake wani zuba a ina kallon ce wanda yaron ko ba shi da hankali ne dan a wani lokaci na taba karɓar ni nake tuka motar last year kamar waraka muna tare za mu tafi umara za mu je mu yi harami suna ta ce to karɓi motar ka tuka dan ba za mu tafi ba mu da za mu zo mu tafi saudiya shi kuma yana naira ta rubutu a mota sai ce ba ni ban da tuka tun da na ga ba za ka mai da hankali akan tukin nan ba rubutun nan ita yi mu dai muna karfafa ma gwiwa Allah ya taimake ka Allah kuma ya karfafa ka muna gode wa mama Hajiya Maryam wanda kashi muka yi maka ganta da mahaifiyarmu kuma har yau har gobe mahaifin ya tafi abokan zama da dama sun tafi ina jin ma za a iya cewa yau mu gode Allah su bi suka yi mana ragowa su muke gani mu ji daɗi to Allah ya ba ku tsawon rai mai albarka Allah ya ba ku lafiya sauran uwa da ake tare da su tun daga farko kamar irin su babare kamar da aka faɗa da malam sadiq da su crop da malam abba fari da baki da sauran uwa da duk ba zan iya jawo sunansu ba da malam maja baki sai da sirajuddin da dan uwa kamar shine limamin gida abdulmaliki da prof ai na faɗi prof da kuma ɗan uwa da duk abin da muke yi tare da shi muke yi shine halifa ga usman sadauki ga shewul hadi ɗan uwa na amini na wanda duk abin da muke a gidan nan da shi muke yi ɓangaren mata ga sai da ummi kanwa mu ce yayar sai ce amma kamar da ya faɗa ɗazu an ce ita ce monita ta makarantar mu ta diwani Allah saka mata da alheri ƴan uwa kuma matata da matan ƙannena gaba ɗaya ku Fadila da Khadija da Hafsa Allah saka muku da alheri duk kun ba da gudunmawa duk ƴan uwa a wajen nan kowa ya ba da gudunmawa da wanda yake nesa da wanda yake kusa saboda wanda yake nesa yana bin karatun ko da yaushe kuma karatun yana amfanarsa har kai ma ka samu gudunmawa ta kanka akwai yan uwa da suka zo ga ba zan ce yayana ba saboda kawuna ne amma abin tashi yakan ce mai kan wanda ya ƙara ce mai wani yaya ankul don mun sha lura lokacin yana yaro in na ce mai ankul ma faɗa zai mu faɗa zai mu sai ya ce mun ni yayan ku nan tashi na yi na same shi a gidanmu Allah saka masa da alkhairi duk abin da za a yi da shi muke yi tun muna yara ya sha koya mun karatu akwai wasu abubuwa da yawa a hannunsa na koya kawai mun girma ne yanzu ya yi mana nisa muna can wani waje shi ma yana wani waje amma yana ɗaya daga cikin malamanmu wanda ko da makaranta shi ne ma wanda ya mun hanyar shiga makarantar ligar malam awal kabar baban malam sadiq din nan shi ya haɗa da shi yau wajen shekara ashirin kenan da wani abu Allah saka maka da alheri akwai surajaddin ya zo kamar yadda sayyidi ya faɗa ba sa'anni ba ne tsakanin sayyidi da surajaddin wajen shekara wajen shida ne ko biyar ko takwas ma zan iya cewa amma ya zo daga lagos ya bar da abin da yake yi yana ja mai baki wani zai iya cewa ƙanina ne ba zan iya wani zai iya cewa wani abu kamar yadda sayyidi ya faɗa an dawo mu gidan nan ko da yaushe ba mu da aiki in banda a kashe nafsu duk wanda yake wannan gidan nan almajiri ne almajirin shi ibrahim ne kuma kowa a ƙasa yake tun daga kan sai da ya dire kai na ƙarshe duk mu almajiran shi ibrahim ne ba wanda yake ganin kansa wai shi jinin shi ibrahim ne sai dai bakari allah ya saka da alkhairi abdulmaliki fafa surajuddin allah ya saka muku da alkhairi dan za ka iya zuwa ba za ka samu support ɗin yan uwanka ba zai zama to kai kaɗai kake yin abinka yan uwanka ba sa kusa da kai amma sai biya gode wa Allah duk abin da zai yi zai ga yayyansa a kusa da shi zai ga cousins ɗinsa a kusa da shi zai ga yan cousins na nesa da na kusa kowa yana tare da shi sannan muna wa yan uwa da suka zo kamar an ce Sheikh Abdul Shakur yana nan akwai bawan Allah nan da Sayyidi Sayyidi Tajuddin da eh Dr. Tofa alhamdulillah an ce zan professor yanzu Allah saka da alheri halifa yayanmu sai ji aminu Allah saka maka da alheri akwai yayarmu hajiya dan hajo da hajiya atika ali bashir da sai da zara usaidi bashir matan usman Allah saka muku da alheri ba zan ja magana da yawa ba saboda aka ce za a ta jan magana zai zamanto kamar za a daɗe saboda lokaci ya riga ya tafi akwai mawaƙin faira an ce sai yi rabiu taka shi ma an ce ya zo to kowa da yake nan wajen lokacin sai na mutu sukan faɗa ce ido na bai gani ba amma Allah yana ganin to duk wanda yake nan wajen Allah yana ganin sa Allah ya saka kowa da alkhairi bukatun mu na alkhairi Allah ya karba mana Allah ya biya mana wannan ibada da muka yi na azumin nan Allah ya karba mana inda muka yi daidai Allah ya karba mana inda ba mu daidai ba Allah ya yafe mana saboda haka assalamu alaikum za mu ji jawabin karshe daga bakin sai da saboda lokaci yanayi na dare za a yi addu'a Allah kuma ya kai mu shekara mai zuwa sai ji Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa Allah sa kada ya gaji kuma ƴaƴa da jikoki na wannan gidan Allah sa su gaje shi su gaji irin abin da yake yi Allah saka da alheri kowa Allah bai da shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah
amma mun saurari bayani daga bakin shehu bari Allah ya saka alkhairi
na yanzu kamar yadda shehu bari ya faɗa za mu yi kafin magana zuwa ga maulati na sai da kuma hali bayan sai di mustapha tare da halifan mu shehu aminu sun ce abin da shehu bayi ya faɗa ya wadatar gane a barke su gaba ɗaya yanzu za mu miƙa abin magana a guje zuwa ga uwanmu malamanmu maula suna sai da kuma dan Allah ɗan uwa yanzu sai a nutsu a saurari bayanin sayyada sayyada za ta yi jawabi da kuma rufe da addu'a Allah ya maimaita mana wannan rana mai albarka Allah nuna mana ranar da za kuma mu zo mai saukar Qur'ani da su kutum albarka annabi da Qur'ani
jama'a da uwa ta a shuru a saurari bayanin sai da
inda saboda zan yi rikodi
na abu za ka mutu na abu a
Assalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نقول جواء الله دا النبي صلى الله عليه وسلم نقول جواء iyayenmu idan na ce iyayena na nufin sai da biki su nan kuma na aje ubana shaudu na yi na ke godiya yau zan yi magana kaɗan bayan na gode wa iyayena na gode wa ƙannaina na gode wa ‘ya'yan ƙannaina ba sa nan amma suna nan tunda mutum sirrinsa ‘ya'yansa ban ji komai ba jiya kawai ina ga sai da amma zan yi kewa kawai na rashin ganin ki a ido biyu sai da hamsa ta kira ta ce na so in an so in an gama karatu da asuba ku koma da ce ba ku tunda ‘ya'yan ku suna Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya yi magana ya ce ya gode wa Muhammad Khalifa once ba dan sun tashi sun same shi da irin wannan himma ba har ya sa duk kafitanninsu suka dukufa suka ce lallai sai mun kai ga inda yake ya tuwa
sai ya kai sai sun kai
to jama'a ni zan gode wa malam bai Usman Bashir kuma yadda ya faɗa karatun nan ta kansa na fara amma na yi da yayyen Mahmud Allah ya ji kansu da rahama su Aminu su A'i su Zainab ga su nan duka amma a ya'yan daki na Mustapha nan na sha dukansa akan baki ni hasali ni malami ne mai duka saboda yadda aka yi training ɗinka haka za ka yi training na sha dukan bayi hukutu daga sama har ƙasa har gaban babansu ya ce mun a'a sai da su ya haƙuri in ya ce mun ya haƙuri fushi nake abin da yasa nake yin fushi a lokacin saboda mu ba mu san shehu ya ce a yi haƙuri wajen duka ba sai ga kaman an yi an takaita mun yadda za ya kamata na yi na da ke shi ya yadda ya yi karatu da shi da sai da karama muna nan har kannan suka tashi suka same shi a gabana suna makaranta suna zuwa arzai sun je makarantu sun je arzai sun je makarantar galibi suna ya aiwon da bai zama su harin na ɗauko su daga gadi na gwammaja na dawo da su gabana na cewa alhaji ina son yaran nan su koma makarantar gabari saboda ni ba ni da wani buri illa in ga yaya na sun karatu sai na ce zan kai su makarantar gabari sai alhaji ya ce mun ga makarantar arzai wa'innan inda suka fi dacewa ke da suka je can da aka samu aka fi dini ya yi hatsari sai na ji tsoro tsallaka titi na kuma dawo da su gida tafe-tafe suka kuma komawa amma ba alfahari ba godiya nake sai da suka wuce aji sun haddace tuni kowannen su kafin yan ajinsu a arziki alhamdulillah shi ya sa ga na fara na kunanci shehu ibrahim na fara gode wa bayi kafin na zo kan sauran yayyan sayyidi shi ne karamin su asali shi ne hauta ma namiji mace ɗaya ne kawai a gaban shi a bayan amma suka yi supporting ɗin shi dini ya kira ni ya ce zan zo na ga gari ya cuta ya ce zan zo zan zo jawo fiye baki daman yana yi kafin ya zo yaran nan su abba da abba sun yi ƙoƙari abdulmaliki ya zama limamin gida shehu ya nada shi limamin gida shi zai ba mu isha har shafi wani lokaci sai bakari kullum ko bai zo ba to zan gaya an haska shi saboda ina tafe ina ganin duk masu shigowa duk wannan sponsor supporting support ɗin ya samu amma ya yadda ya yi karatu ne ya yadda ya yi karatu ne ina babansu ne ya fara karantar da su global adab din nan suka fara gaban babansu ya dinga saya musu littafi yana hada su da malamai ya ce mutum baya samun malami ɗaya har ya hada su da nashi malamin na manta sunan bawa yauwa malam sahib ya hada su da su har dai Allah ya yi suka samu abin da suka samu a gaban babansu muka zo nan sai biya barbara Allah ya sani duk magana na da yara na ku nemi ilimi mazan da matan ku nemi ilimi saboda na san gidan da ka fito idan ba ilimi ba ba ka ciki soyayyar da na tuna wani lokaci yakan tashi a ba ba keke ba mota ya tafi ba inda bai je neman karatu ba alhamdulillah har ya zo ya fara tafsirin nan lokacin shekara ta goma sha biyar muna gidan nan daga ni sai shi sai hafsatu sai a nan ta fito sai a ɗaki ma muke zama cikin ɗaki ba ma falo ba bedroom a nan muke zama har muka zo sai rigar shi akwai hoton sama da na gani kwanan na ya sa wani jan body hop yana zaune da wandon saji yana karatu ina daga cikin ɗaki na ɗauke shi hoto har ya dawo ya sa kayan turawa ya ɗaura babbar riga kamar irin shigan yan Burtaniya. har aka zo aka raba mana littafin na na tafsirin shehu ibrahim sai da abinci su ta zo sai sai da ce ba ni naki sai na ji a ba zan baya ba aka yi kasafi sai da tana nan sai ta ce me zaki da shi sai na ce zan je ni in yi martaba ta ce ku ki ba wa ɗanki ya yi karatu za ki je ki yi ado da shi sai ce ba ni nan ai su sai da ba wasa ba ni nan sai mika sai sai da ido to ina ce ranar ya samu cikakken izini ga littafin a hannunsa har yau a ranar ya samu cikakken izini a ranar muka so ba fitowa a wannan shekara sakar gidan nan a nan muke yi bayan la'asar sai mai dan karatun diwanin mu kaɗan a fasara a ci gaba wasu na dariya wasu na ce baya daidai wasu na muka ci gaba dai saboda shehu ibrahim ba abin da bai ji ba a haka da haka da haka dai har ya kawo ga yau sai dai allah ya muku albarka yan baya da to kar ina ba ku shawara duk a nemi ilimi a nemi ilimi kada a zauna shehu ibrahim ya ce babu wani uzuri sai ranar da aka kira ka baka amsa ba shi ne kawai mu har yanzu muna karatu ni na karatu a hannun shi da ummi na ita ce monitor mu ina zaune aka bata monitor to ka sani kokarin da shine ban sani ba ga hajiya mai ran yaya ta ce mu a gidan alhaji usman bashir eh zama ne zo mu zauna zo mu zauna muka bayan san komai mun yi yaranta mu yi fada amma ba ta gaba da ni wallahi zan iya fushi ba za ta yi gaba da ni Allah ya ji kan hajiya ta shaidanta ban taba ga inda ta yi gaba ba ban taba gani ba wallahi alhamdulillah Allah ya ji kanta da rahama a jafila ne Allah ya ji kanta da rahama a jami'ro ba a dita shi muna tare har yau to muna fata dai mu ƙara raka da ku yara mu ci gaba mu zauna kaɗan ba na so mu tsawaita to Allah sa Allah sa da lafiya Allah ya muku arziki dan Allah yadda sayyadi da dini da bayi suka tsaya suna lissafa suna ɗaya tsayen ɗaya kada a zaton son zuciya nake na kira kanina na dara a nan ai sun isa sun isa kawai ni mun gode mun gode Allah saka muku da alkhairi babare daga nesa yake zuwa ina kyautu bai sha ruwa da babansa ba bai sha ruwa da matarsa ba shi ma sadiq janna ga gidan babansa gida nawa ne tsakanin nan zai zo ya zauna sha ruwa tare tafi shehu tijani tafi hafizi tafi mai diwanin senegal muhammad al-amin dukkan su ta haɗu su prof uwa uba su karantina ga shittarin bai bai ga sunan gayayyen bayi suna nan a zaune sadiya mun gode maman barhama da awwalu mai kayan zaki shekara ya fi nawa kenan ba su taɓa fashi kama ke hasali ran juma'a ni ba girki mai yawa nake yi ba ina jiran girkin mama barhama kuma ba a taɓa samun akasi ba na gode hajiya rahama kofar mata sayyada ina godiya abokiyar tafiya senegal na hango shigowar na gode ina gode matan 'ya'yana da support ɗinsu da tsayawarsu da rashin gajiyawarsu suka tsaya tsayin daga suka ɗauke mun kewa ba ban ji hafsutu ba ta kusa da ni ba suka tsaya suka zama mun ƴaƴa ni ban san me ake cewa uwar miji ba gaskiya su kansu ba su ɗauke ni uwar miji ba asalin ka ce musu uwar mijin kuma haushi suke ce domin godiya ta musamman godiya ta musamman manitan wallahi tallahi ita ma ta tsaya ba ta taɓa yadda na yin kuka ba sai ta yi wani abu sai in ce mata har kin tuna man hakutu bara yuta gwarzo ba na gari shi ne kawai ba mai rubuta tasiri ba ba hakutu a ciki tare muke da ita da'ima to yau Allah ya yi abin da ya ga dama Allah ya ji kanta da Allah ya ji kan wanda suka riga mu Allah ya ji kansu Allah ya ji Usman da abokanan su ko wa'annan klik din nan wanda shehu tijani in ya radiyallahu ta'ala an ya faɗa mana ya ce Allah yana da irinsu amma ba zai yi irinsu ba wannan ni da sauda yake yi wa wannan magana akwai abin da ya gaya mana muka ce to yi mana adda sai ce in haka kuke so wani adda ba ce irin wa'innan click uba waro ubali da sharabutu malar faruku kai suna da yawa a lokacin sun kai talatin haka suke haka dogon na same su har mutuwa ya zai kwashe su ni da wa'inda na tarar babu ko ɗaya a cikin su sai alhaji baban su usman alhaji abubakar sadauki shi wa ne ba za a sa shi a tsarin abokin alhaji usman ba shi abokin su ba gaskiya shi uwan su ne suna tare tun gaban shoman su jana rabiyar lawa suka zo suka zauna a unguwa ɗaya ya'yansu suke bi na alhaji usman ɗin nan tun yana ɗan saurayi muke tare har ya janyo kannansa ana so babba ya zamanto shiryayye na san umar na san shehi amma da usman fi sabilillah da shi na fara yi har ya jawo tsuwari shi ba yanzu ma competition suke yi kowa yana nema ya nuna shi ne a gaba wani mara ba amma usman ne dai a gaba har yanzu sunan mai gida ne bayan da za kuma na da shakuru su professor dukkan ku su taju dukkan ku dai a yi haƙuri kamar yadda shehu yakan faɗa sai da bikin su faɗa ta ce ni ban gan ku duka ba amma Allah ya gan ku ni addu'a ta irin addu'a na shehu Ibrahim yake yana cewa Allah isa wannan zaman Allah ya mana duba irin duban da ba za ka sake yin laifi a gaban Allah ba. Na yi mana wannan kyautata zaton saboda Qur'ani ne ya hado mu a nan yau. Kuma yadda ba ya faɗa dukkan mu almajirai ne. Mu sai da biki su bata mana renan mu nuna mu ya an shehu ne ko menene. Ya ko almajirai ne ku tsaya almajirai. Don ita almajira ta ɗauki kanta almajira ta ɗauki kanta ta rene mu irin wannan renon duk wanda zai gamu ni da ƙannaina ba za ka taɓa ganin mun ba wa juna hannu guda ɗaya ba babu wannan shehu ya ce sai da ta ce ku dubi shehu a cikin juna ko yayyanmu sun zo mu hannu biyu za mu bayar ko dai ka yi jinin shehu ibrahim ne yan shehu ibrahim ko dan shehu ibrahim shehu sai da ta ce ku dubi shehu a juna ku iko ya ku da yan uwan to da aka more nan almajiri aka yi ba to Allah ya sa mu dawwama cikin almajiri mu dawwama cikin soyayya Allah ya dawamar da sutura da baki ɗayan mu da wanda suke nesa suna kallo kullum muna tare da su wasu ji suke wasu suna kallo wasu suna wanda wasu ni zan ɗauki lokaci na in kai musu ina kai musu za su bude ke akwai wasu yan senegal da yawa cewa suke kawai ne kamar ya juya mu ganki kawai kina cikin su ya ishe kuna jin yare ne wai a mu dai mun san su gidan ki to akwai su da yawa da yawa da yawa da yawa to Allah ya maimaita sai dai Allah ya kare sai Allah kuma ya kare ka ya kare ya kuwa ka baki da dukkan almajiran gidan nan babu wanda na bari ke na gode wa har shakira har su baba dukkan su na gode babu wanda na bari har jikoki na guda biyu yan mata zara jallo da ikram bayero ina gode muku muna tare tare da rana ina gode wa limamai na na gidan nan gabaki ɗaya ina gode muku da malamin da yake koya yaran gidan nan karatun qur'ani ya shigo shi ma da iyalinsa mala ali da mala abba na gode muku kada a gaji karatu sai an yi haƙuri da yara sai an yi haƙuri da yara a ci gaba da haƙuri dai da mu Allah saka da alkhairi Allah ya maimaita mana Suraju Sharif Zulmajid Alhaji Usman Baba Hadi Khalifa Sura Hakadi Shehu Bayi Mustapha Mashhur Sadiq Kabara Suraj Usman Bashir Sayyid Aliyu Mustapha Bakari Hashim Abdulmalik Usman Bashir Aminu Usman Bashir Papa Aidara babba nake nufi ba karamin ba mun gode mun gode da duk yan uwa da suke zaune a nan da babban tela zaratini duk lokacin da ka kira shi zai taso kakanmu tana cewa ba wa mutum abin da ya cancanta walkiya ya ci sunan nan har da ba na shi bane ma muka bashi saboda irin yanayin kokarinsa yana da aiki ne telo ne yakan zo ya kashe wayar ma don kada a neme shi yan waje amma muna kiransa zai taho ya bar ayyukan ko menene ka tambaye shi ni da ban taba ji ya ce mun ban sani ba ban iya Allah ce ya zama too good ban da zata bai ni ne bai iya ba dan bai taba yi mana ba to na gode shehu tijani bai taba tsayawa wajen kawo lemo ni da har na ce na daina shan lemo ya dawo da ni ya dawo da ni kane kane da waye wannan dukanku malam bakar a shi malamin yara ne shi ma godiya nake rabi dan hajjo umma hani matar honorable dukkanku dai fatulun jarijaflo matar bakari ba hausa sai wolof shi yasa na yi masa wolof ne ce jari jeflo Allah la yalla fai Allah la yalla ta haume len ai do mi barke salihina salih na gode na gode mamal su mun gode tsohuwa mun gode wa kowa dan Allah kada wanda ya fushi ban kira sunan sa ba babu wanda baya cikin wannan godiya Shehu Ibrahim ya gode mu Allah ya gode mu ya fi nawa saboda haka mala awali mai kayan zaki abin da ya sa muka sa mishi kayan zaki ke yau ban san shekara nawa ke ya fara da azumi har yau bai sa baya ma fashi ko da azumi ko ba yana yi mai taba fashi mun gode karantina mun gode ibb mai rabo mun gode dukanku alil baiti ala wa salam su mala abba tasiu su mala hussein dukkan ku kuna nan yan zawiyan nan ga baki ɗaya wanda suka halara da wanda ba su samu shigowa ba aminu abokin bayi mala ibrahim abokin abdulmaliki boy abokin dini shi ya sai ya da wuka da nasa ba shi ma da abokin shi eto sirra aka je abokinsa ne tare suka yi karatu amma ba shi da aboki gaskiya ne da da kuka zo tare da su ban san su ba wasu suna baya su dan hajju da su da su wannan atika ali bashir kin zo kin wakilci gidan alhaji ali bashir da baki daya ko ce gidan bashir da baki daya afsasan da aiki tunda aka fara ba ki samu hutawa ba kullum kina taya mijinki girki yanzu ya yaba ya ce ba ki taba complain ba wanda kowa asalin mata akwai complain an dafa abinci ba a zauna an ci ba to mun gode fadila mun gode aida na tare dare da rana na gode mu ajiya mero Allah ya kara miki lafiya Allah ya raya mana iyalin dan dukkan ku iyalin shehu ibrahim ne saboda shehu yana cewa duk mai kirki walau ni na haife shi walau ba ni na haife shi ba ɗana ne ya ce ko ni na haifa in ba mai kirki ba ne ba nawa ba ne saboda uba na bai haifi mara kirki ba saboda haka muna fata duk ba zama masu kirki albarkar shehu ibrahim allah ya taimake mu allah ya maimaita mana ya kai mana afuwa mun rike ku mala hassan faki duk muna godiya ba wanda na yi na bari dan allah ya haƙuri fatiha salatin